أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أوكثهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna shida ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da bakwai ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu za mu ɗaura cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka a jiya mun ta aya na tamanin da biyar man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa aya malamai suka faɗi don gane da wannan aya man yashfa shafa'atan hasanatan lahu nasibun minha a larabci idan an ce shafa'a shine wato kawo ɗauki da taimakon mutum a lokacin da ya gaza a lokacin da mutum ya gagara daga ashaf'u ne idan an ce ashaf'u shine abin da ya zama guda biyu abin da ya zama guda biyu shi a ce masa shafa'i abin da ya zama kwaya ɗaya shine alwitro to abin da ake nufi da ashaf'u shine wani daban ya zo ya gamu da wani ya kawo masa taimako cikin abin da ya gaza a kai to shine Allah ubangiji yake faɗi asalinsa daga ashafa'a ko shuf'a ko ka ashaf'u duka ana faɗi shine yana nufin azzauju abin da ya zama kwaya biyu ko to wanda ya kawo taimako man ya shafa'atan hasanatan wanda ya kawo taimako mai kyau ga wanda ya gaza ba zai iya ba ya kullahu nasibun minha zai zamo yana da rabo daga cikin wannan taimakon da ya yi din wa man ya shafa'atan sayyatan wanda ya taimaka akan mummunan abu ya ceci mutum akan mummunan abu to ya kullahu kiflun minha zai zamo yana da wato makwatancin wannan laifi na wanda ya ɗauki wancan wato wanda ya yi wancan laifin da ya taimaka masa ɗin wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ubangiji yana hukunci akan komai da komai kuma zai yi sakamako akan komai da komai zai zamanto za mu tashi a ayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza khuyyitum bi tahiyyatin na'am وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حصيبا Allah bayan ya yi bayanin halin munafikai da halin waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda suke faɗan abubuwa a kan harcensu saɓanin abin da ke zuciyansu waɗanda kullum ba su da wani aiki sai dai su zo gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yanayi na biyayya da nuna yarda da nuna amincewa amma kuma ba haka suke ba. to sai Allah Ubangiji ya Allah Ubangiji a kullum yana kawo abin da zai kawo tawasul tsakanin mutane ya kawo zaman lafiya da aminci tsakanin mutane ya kawo jin kai da kulawa tsakanin mutane sai Allah ya ce wa iza huyitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan za ku mayar da gaisuwan ku mayar da wanda tafi wanda aka yi muku aurudduha ko ku mayar da makwatanciyan wanda aka yi maku inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah ubangiji mai sakamako ne ubangiji mai hukunci ne mai kididdiga duk abin da kowa ya yi ne kuma mai hukunci ne akan komai da komai to anan da Allah ubangiji ya ce wa iza huyitum bi tahiyya a larabci idan an ce attahiyya shine gaisuwa shine ake ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attahiyya shine gaisuwa kowanne mutane kuma da akwai irin gaisuwansu wani da ka ji sun ce barka dai wani da ka ji sannu amma dai gaisuwa na musulunci wanda ya haɗa kowa da kowa shine assalamu alaikum to wa idza huyitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da gaisuwa ma'ana wani ya zo ya yi muku sallama ya ce muku assalamu alaikum to fa hayyau bi ahsana minha idan za ku mayar ku ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kun ga kun ƙara akan wato assalamu alaikum da ya ce fa hayyu bi ahsana minha ku mayar masa gaisuwa da mafi kyan abin da shi ya yi muku aw rudduha ko kuma ku mayar da makwatanciyan gaisuwan da ya yi muku to wannan shine wato gaisuwan addinin musulunci wato assalamu alaikum idan babba ya zo zai shige ya haɗu da koko aka ce babba shi yake ƙarami shi yake fara yin sallama ma babba sabila da girmamawa laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sagirana to ƙarami shine idan ya ga babba zai gaishe shi ya masa sallama assalamu alaikum ko sannan wanda yake tafiya idan ya zo ya samu wanda suke zaune to wanda yake tafi shi zai yi sallama ma wanda suke zaune ko mutum ɗaya shi zai yi sallama ma jama'a masu yawa to amma idan mutum ɗaya ya yi sallama ma jama'a masu yawa wasu malamai suka ce mutum ɗaya ya amsa ya ce wa alaikum salamu ya wadatar ba sai kowa ya ce wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum mutum ɗaya ya amsa da wa alaikum salam ya wadatar fa hayyau bi ahsana minha ku mayar da gaisuwa da wanda ta fi kyau a kan gaisuwan da aka muku, auruduha ko kuma ku mayar da makwatanciyan wanda aka yi maku. Shi ne abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake faɗa mana cikin ingantaccen hadisin Abu Huraira dangane da halittan annabi Adamu alaihi salam. Ya ce, خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً Allah ya halicci annabi Adam ala suratihi akan suransa wannan ala suratihi din wasu sai suka bata ta dalilin wannan sai suna ce ala suratihi ma'ana wai annabi adamu yana kama da Allah sai suna mai da wannan damirin suratihi din yana komawa ne zuwa ga Allahu a'a ala suratihi Allah ya halicci Adamu akan suran shi Adamu din damirin yana komawa ne zuwa ga Adam Allah ya halicci annabi Adamu ala suratihi sittuna zira'an yana da tsawo zira'i sittin falamma khalaqahu lokacin da Allah ya halicce shi kala sai ce izhab ka tafi fasallim ala ula'ika nafar ka je wajen wancan gangamin jama'an kai musu sallama wahum nafarun min mala'ikati julusun jama'a ne na mala'iku julusun suna zaune fastami ma yuhayyuka bihi ka saurari su yaya za su amsa maka idan ka gaishe su fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatik abinda suka amsa maka da shi shine gaisuwanka kuma shine gaisuwan zuriyanka qala yace fa dhahaba sai annabi adamu ya tafi fa qala sai yace wa mala'iku assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku fa qalu sai suka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah to wannan gaisuwan sai ya zamanto shine gaisuwan da tun kafin annabi adamu ya zo duniya Allah ubangiji ya shar'anta idan ka haɗu da jama'a zaka ce musu assalamu alaikum kuma manzon Allah ya ce khairukum man bada abis salam mafi alkhairin ku wanda ya zo ya fara sallama da ka ga mutane da yawa da ka ga wasu suna ji da kai wai idan ka zo kai sai dai kai kai da ka fara yi musu sallama assalamu alaikum idan baka musu sallama ba a kai mai laifi ne idan baka musu sallama ba su sun wuce su maka sallama ba haka yake ba abin mutum mai daraja shine yake fara yin sallama ba wai sharaɗi ne na ƙasa shine zai zo ya yi sallama ko ya durkusa ko kuma ba za ka ba shi hannu ba sabila da a'a ba haka ba ne duka aka ce wani lokaci saɓani ya faru tsakanin muhammad ibn hanafiya da sayyiduna aliyu zainul abidin saɓani dai irin na wanda yake shiga tsakanin mutane na rashin fahimta haka sai Muhammad ibn hanafiya ya rubuta wasiƙa zuwa ga sayyiduna Ali Zainul Abidin yace na rubuto maka wasiƙa tare da sallama addinin musulunci assalamu alaikum abin da nake faɗa maka cikin wannan wasiƙan shine maza maza ka zo ka nemi yanda nake ka fara yi min sallama ka gaishe ni ba dan na fi ka ba sai dan kafi ni sabida ni Muhammadu ne ɗan wata mata daga ƙabilan Hanafiya, kai kuma Aliyu ne Zainul Abidi na jikan na na Fatima. Da za a cika duniyan nan da irin uwata, to ba su kai uwanka ita ƙwaya ɗaya ba. Saboda haka khairukum man bada abis salam, ba na son ni na fara maka sallama, kai ne mafi alkhairi ka zo ka fara yi min sallama. saboda haka khairukum man bada bi salam ko sabani aka samu kana haduwa da wanda kuka samu sabani da shi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu idan mutum ya ce maka assalamu alaikum yana da lada goma idan ka kara masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kana da lada nawa talatin saboda haka wato shi kansa ka haɗu da ɗan uwanka ma ka fara yi masa sallama sadaka ne ka haɗu da ɗan uwanka ka sake masa fiska ka masa murmushi sadaka ne ko aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa in talqa akaka ko wa an talqa akaka wajhuka ilaihi munbasitun ko ka haɗu da ɗan uwanka fiskan ka yana sake kana masa murmushi kana sake masa fiska kuma kana masa sallama irin na addinin musulunci amma yanzu mun zo wani zamanin da sai ka yi wa mutum sallama ma bai amsa ba to wanda idan ka masa sallama bai amsa ba ba a lazimta maka sai ka yi ta gaishe shi kana azabtar da kanka ba Allah bai yarda ka walakanta kanka dan wanda baya ganin mutuncinka ba in mutum baya ganin mutuncinka shikenan kai idan ka zo kai wa mutum sallama sunna ne ka zo kai sallama wa mutum ka ce masa assalamu alaikum amma shi ya mayar maka ya ce maka wa alaikumus salamu farilla ne wajibi ne haka malamai suka ce yin sallaman sunna ne amma mayarwa wajibi ne ba za ka ce ba zan mayar ba ko me yake tsakaninka da mutum ke za suka yi magana suka ce ko da kafiri ne idan ya zo ya ce assalamu alaikum misali kafiri ya zo ya ce assalamu alaikum to kai ba za ka ce masa wa alaikum assalamu ba sai dai ka ce wa alaikum kawai ka yi shiru an gane wa alaikum shikenan abinda zaka amsa masa da shi ba zaka ce masa wa alaikum salam ba sabila da salamun ne alama ne taba alhuda ko aminci ga wanda ya bi shiriya shi kuma bai bi shiriya ba sai ka ce masa wa alaikum an gane ko yawwa to kamar yadda na faɗa mana idan mutum yana jiji da kai yana da ɗagawa Allah Ubangiji bai umarce ka ka kaskantar da kanka ka wulakanta kanka a gabansa ba at-tawadi'u ma'al mutawadi'in tawadi'u tare da masu tawadi'u ne tihi ma'at tuyahi fa inna tiha ma'at tuyahi sadaqatun idan mutum yazo yana maka takama yana maka fankama yana jiji da kai ka share shi kai banza da shi Allah bai ce ka kaskanta kanka mutum ya bi ta kanka ya taka kai sunanka mai tawadi wannan ba sunansa tawadi ba wannan sunansa kashe kai wannan sunansa wulakanta kai mutum mai izza da dagawa da jiji da kai yazo yana wulakanta ka Allah bai yadda ka saukar da kanka a gabansa ba amma mutum idan ka san in ka masa sallama dai amsa assalamu alaikum sai ka masa amma idan ba zai amsa ba ka kyale shi ka kyale shi kar ka yi ta azabtar da kanka ila ma ka masa sallaman ya zage ka tunda ya tsane ka ne ba ya son ka ne an gane ko fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an gaishe ku da wani gaisuwa irin na addinin musulunci to ku mayar wa mutum da mafi kyau daga wannan gaisuwan aw rudduha ko ku mayar masa da makwatanciyan wannan gaisuwa din shi yasa manzon Allah ya tsara dukkanin yanda mu'amala zai zamo yusallimu rakibu alal mashi matafiyi wanda yake kan abin hawa shi zai yi sallama ma wanda yake tafiya a kafa an gane ko wanda yake mota shi zai sallama ma wanda yake tafiya akan mashin wanda yake mashin shi zai sallama ma wanda yake tafiya akan keke wanda yake tafiya akan keke shi zai sallama wanda yake tafiya akan jaki wanda yake tafiya akan jaki shi zai sallama ma wanda yake yake tafiya da kafa wanda yake tafiya da kafa kuma shi zai sallama ma wanda yake zaune abun wato daki daki ne daki daki daki daki daki daki an gane ko yusallimu rakibu shi matafi zai sallama yake tafiya wanda yake tafiya da kafa kuma idan muka lura assalam shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi manzon Allah suka ce arafna kaifa nusallimu alayka bayan an saukar da ayan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai suka ce arafna kaifa nusallimu alayka wa kaifa nusalli alayka mun san yadda damu maka sallama damu ce assalamu alayka ya rasulullah damu ce assalamu ala nabiyillah amma ba mu san yadda za mu maka salati ba to shi yasa Allah ubangiji da yace ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati ku masa aminci wato ku masa sallama da amintarwa cikin sallama din da a ce yanzu da ka ce assalamu alayka ya rasulullah annabi zai ji zai amsa ya san ka ya san wane ya masa sallama za a tashi annabi a ce wane wane ya maka sallama annabi sai ya mayar masa da sallama in ka je raudan annabi ka ce assalamu alayka ya rasulullah annabi na ji zai mayar maka da amsa wa alayka salamu ya fulan annabi ya san kowa a cikin mu annabi ya san kowa kar ku rudu can yan barandan yahudawan da za su zo suna ce muku ai annabi ya riga ya mutu bai san me yake faruwa ba duk abin da yake faruwa a duniyar nan akan idan manzon Allah ne annabi na gani ba a daga aikin wani ya je sama sai an kai wa manzan Allah ya yi sainin a kanta. Duk abin da wani ya aikata ko sallah kai sai annabi ya gani. Sadaka idan kai Allah zai kai sai za a daka je magabatan mu suna ce Allah kai gaban annabi. Allah kai gaban annabi ko to mu duk ayyukan mu Allah ya kai gaban manzan Allah. Kai da naka aikin baka sanya je gaban manzan Allah shikenan je ka gurin Allah ba manzan Allah mu gani in ka isa. ka je gurin Allah ka ce a ni na zo da kaina ba manzon Allah ka gani in ka isa yanda mala'iku da su kwamushe ka to shine idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko gaishe da mutum da mafi kyau kuma mafi girman sallama shine sallama ga manzon Allah Allah ubangiji ya ce salamun ala ali yasin aminci ya tabbata ga alu yasin suwaye alu yasin iyalan manzon Allah shi yasa waɗanda suka ce yasin ana nufin annabi muhammadu ne sai suka ce dalilin mu shine a cikin a nan gaba Allah ya ce salamun ala ali yasin yasin Allah yana nufin ya sayyidu ya shugaba wasu kuma suka ce Allah yana nufin ya insanu ya wani mutum mai daraja to sai ana ta saɓani wasu suka ce yasin ɗin Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san me yake nufi sai waɗanda suka ce yasin ana nufin annabi ne sai suka ce to ai gashi a can da Allah ya ce yace salamun ala Ibrahim aminci ya tabbata ga annabi Ibrahim inna kadhalika najzul musinin da aka zo kan annabi sai aka ce salamun ala ali yasin Allah yayi salati ma iyalan yasinu waya ana nuna maka shi annabi ya ma shige a ce salamun ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya shige wannan martaban sai dai salamun ala ali muhammadin salamun ala ali yasin an gane ko to Allah ubangiji ya ce idan za ku gaisuwa wato idan an gaishe ku ku yi gaisuwa da mafi kyau daga gaisuwan da aka muku ko ku mayar da makwatanciyanta a nan za mu fahimci cewa wato idan za ka yi wa mutum kyautayi ka kyautata masa fiye da yadda ya kyautata maka kar ka mayar da kyautatawa kawai wato wani abu ne ka yi min na maka kamar yadda haka yanzu rayuwa ya zama ko yawa ba ni nawa na baka naka kawai jari hujja kawai idan ka gana kyautata ma wani to ina jiran ni ma zai kyautata min ne Allah annabi Allah kuma ya hana annabi ya hana la yakun ahadukum immatan yaqulu ana ma'an nasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tu ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إلى من أحسن إليكم وتجتنبوا إساءة من أساء إليكم kar ɗayanku ya zama in ma'a ya ce ni ai wallahi tun da bai mun sallama ba ni ma ba zan masa ba a'a ba haka bane watsinu anfusakum ku nitsar da zuciyanku ku tsaya a yanda annabi ya ce ku tsaya wanda ya kyautata muku ku kyautata masa wanda ya munanta muku ma ku kyautata masa kar ka ce sai wane ya mun zan masa ni ma nan da Allah ya ce fahayyu bi ahsana minha aw rudduha yana nufin duk wanda ya maka wani abin alheri to man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uhu idan mutum ya maka kyakkyawan abu to ka masa makwatancin wannan abun ko ka masa fiye da wannan abin an gane ko fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ko kuma yar masa da irin ta inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ubangiji ya zamanto mai hukunci kuma mai kidanye duk abin da kowa da kowa yayi komai da komai Allah ubangiji ya kidanye shi kuma kowa Allah zai saka ma kowa akan abin da ya aikata na'am الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو Allah yana jinjinawa babu abin bauta da gaskiya sai Allahu shi kaɗansa ba wani abin bauta la ma'abu da bi haƙƙin illallah ba wani wanda za a bauta masa sai Allah Allahu la ilaha illahu bauta kuma kowace iri abin da ake nufi da bauta shine ka rissina ka miƙa wuya ka yi inkiyadi kana jin cewa wanda kake yi masa wannan abin shine mahalicinka duk wani abin da za ka yi ma wani tare da rissinawa irin wanda ya cancanta a yi ma Allah sunansa bauta sunansa bauta shi yasa wasu suka zama yan wato akwai hurufiyun ko akwai wasu mutane a cikin mu sunan su hurufiyun duk da dai wato suna ne na faɗa amma idan na muku ta'arifin hurufiyun din za ku gane su waye su wasu mutane ne wanda sai su ɗauki harafi sai suna bautan harafi ba su komawa zuwa ga ma'anonin da nassi yake nufi ba su komawa zuwa ga ma'anonin da nassi yake nufi sai kawai su ɗauki zallan harafi amma kuma duniya tana karyata su tana kunyata su misalin da zan mana a nan shine da hadisi ya zo daga manzon Allah mala'iku ba su shiga gidan da da akwai hoto ko kare a cikin gidan sai suka ce ai daukan hoto haramun ne kun san lokacin da aka ce wannan abun ko daukan hoto haramun ne duk wanda ya dauki hoto mushriki ne duk wanda ya dauki hoto dan bidiya ne dan Allah dan annabi yanzu sun ji kunya ko wasu ji kunya ba sun ji kunya ko basu ji kunya ba duk wanda ya ce daukan hoto haramun ne yana da hoto gwaninsa na da hoto shehunansa suna da hoto kuma yana nan kullun yana solfi wani ma solfi da aka ga ya daga yayi yana nan kuma ya, ya makale a jikin harafi almala'ikatu la tadkhulu baitan fihi suratan fihi suratun wala fihi kalbun ko mala'iku ba su shiga gidan da akwai hoto ko akwai kare sun mance da sura din ba ana nufin sura ne a ma'anan harafin da su suka gani ba a a sura ne da malamai sun yi bayanin menene wannan suran yake nufi to kazalika idan aka ce bauta sai su ce to duk wanda ya zo ya durkusa ma wani ma ya yi masa bauta idan ka zo ka durkusa ma wani ko ka ristina ma wani ko ka dan jinjina ma wani sai a ce bauta ne in da ka zo ka tsaya a gaban kowaye ka zo ka tsaya kyam haramun ne ka durkusa ma wani sai muka gansa gashi yanzu durkusan ma dukka ya zama halal kawai za ka je ka ga malami yana ce wato bid'a ne shirka ne bauta ne sai ka je ka samu kawai wani ya zo ya yi goho a gaban sai yana gaishe shi ashe da an daɗe ana kafirta mutane akan ƙarya an daɗe ana kai mutane wuta akan ƙarya ya kamata wannan abubuwan mutane su gane su wahaye an daɗe ana cutan mutane ana yaudarar mutane da kalman sunnan manzon Allah wallahi an daɗe ana yaudarar mutane da kalman sunna sunnan kenan fa sai a ce maka sunna kenan kar ka yi taron suna sunna kenan in da ka gaishe da malamin ka ka gaishe shi a tsaye sunna kenan ka tare gemu da yawa sunna kenan ka dangala wandanka sunna kenan su iya sunna kenan waɗannan abubuwan a gurin su sai gashi yanzu kuma ayyukansu yana ƙaryata waɗanda suka kafirta su a baya gaba ɗaya sun ce kar a yi durkusu bauta ne shi fa bauta idan ba ka yi shi da nufin kana bautan wani ba bai zamowa bauta yanzu misali in faɗi in yi sujada wani babban malami na ya zo saboda farin cikin ganinsa na faɗi na yi sujada a gabansa idan ba na yi sujadan ina nufin malamin na yi wa sujuda ba ina nufin ma Allah na yi sujuda shukuri ban zamo mai laifi ba innamal a'malu bin niyyati wa inna ma likulli imri'in ma nawa ko inna Allah la yanzuru ila suwarikum ko wala ila ajsamikum walakin ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai kallon suranku Allah bai kallon jikinku Allah yana duba zuciyanku me ya kulla yan uwan Annabi Yusuf ba su faɗi sun yi sujada a gaban Annabi Yusuf ba mashi suka bauta to bari ku ji duk wanda Allah ya azurta shi ai Allah ya dade yana yana kunyata waɗannan mutanen Allah ya dade yana tona asirin su duk wanda ya tashi ya je Madina wallahi sai ya yi sallah sai ya yi sujada a kabarin annabi ne a gaba mamu suna baya ma annabi kenan ake bauta kabarin annabi kace kace su da suke ce haramun ne a je a rushe kaburbura kabari a masallaci haramun ne sabila da da'iya muhammad ibn abdul wahabi abinda ya fara da shi lokacin da ya fara da awan wahabiya shine rushe kaburbura kaburbura yayi ta rushewa akwai kabarin Zaid ibn al-Khattabi dan uwan Sayyidina Umar da yayi shahada aka shahadantar da shi a can Najaf abinda ya fara da shi shine rushe kabarin Zaid ibn al-Khattab kuma ya himmatu matuƙa wajen a zo a rushe kubban manzon Allah Allah ne ya hana hamma qaumin bi qatlihi fa aba sayfu wa fa'a mafa'ati safwa'u Allah ne ya hana an yi gangami domin a zo a ɗauke kabarin manzon Allah daga cikin masallaci Allah kuma ya bar wannan abin domin ya zamo aya ya zamo aya ga wanda za su zo a baya da ka je masallacin annabin sai ka samu gaba ɗaya mafi yawan mamu gaba ɗayansu suna bayan kabarin annabi ne kuma ana faɗuwa ana sujada makabarin ake sujada ai annabi ne alƙibla annabi ne alƙibla ita kanta alƙiblan annabi ne alƙiblanta jinku da aka ce mu juya muna duba makka idan za mu yi sallah an ce mu duba makka domin makka wani an ce mu kalli makka ne saboda anan aka aiki manzan Allah saboda anan aka aiki manzan Allah da kafin a juya alƙibla ana kallon Qudus ne ana kallon Bait Masjidul Aqsa tsawon wata goma sha shida rana ɗaya manzan Allah ya ji baya san ana kallon nan zuciyansa ya ji yana son ina ma a mayar masa ya zamanto ma'aifansa nan ne alkibla Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra Allah ya ce dakata ya rasulullah kad nara taqalluba wajhika fis sama mun ga yanda kake ta jujjuyawa a sama kana kalla kalle kana jiran me zamu ce to falan walliyannaka qiblatan tardaha za mu juyar maka da alƙiblan da ka fi yarda ka fi natsuwa da isha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram yanzu yanzu juya kawai ka kalli mahaifanka nan ne alkibla wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra annabi ne alkiblan to zaka ga hurufiyun sun dage sun makale a jikin wasu dalilai domin su kafirta musulmi da abin da bai cancanci kafirci ba da abin da ba ma kafirci ba sunansa sai a ce maka tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam nau'i ne na bauta bautan annabi ne ziyaran kabari nau'i ne na bauta kar a yadda a ziyarci kabari ko sai a ce maka durkuso a gaban na gaba nau'i ne na bauta kar a yadda a durkusa a gaban wani alhali kafin ma yanzu ba ma sai mun ce muku ga hujja kaza ba ba hujja kaza ba waɗannan mutanen sun daɗe suna ƙarya ne domin gashi yanzu muna ganin suna durkusawa wa manya muna ganin ana durkusa musu suma ana goho a gaban su suma to ashe ya kamata su sake dawowa su nuna ma duniya cewa sun yaudari mutane da wasu abubuwan da ba haka ne ba suka ƙaryata wasu mutane suka kai wasu wuta na ji wani garnaƙaƙin malami basalafe daga Kano yana cewa ai rubutun nan shan rubutun nan da ɗaura layan nan da kaza da kaza mu ne kawai muka zo muka hana amma ai akwai shi ai menene laifin a naɗa laya a rataya shi a waya a rubuta sunan Allah menene laifin a rubuta ayoyin alkur'ani a sha domin neman waraka babban malami ne garnakaki daga cikin salafawa ya faɗi wannan magana yace mun yi ta cewa babu kyau amma mun faɗa ne haka kawai babu dalili amma idan ba ku sani ba akwai wanda har wuta an kai su dalilin wannan akwai wanda har kafirci an dangana musu dalilin wannan saboda haka ya kamata mu fahimci menene bauta bauta shine itikadi a zuciya akan cewa wannan abin da kake bautansa shine Allahnka don haka sai suka yi maza maza sai suka kakkasa tauhidi kashe uku suka ce akwai uluhiyya akwai rububiyya akwai asma'u was sifat ko uluhiyya da rububiyya da asma'u was sifat domin ta wannan hanyar su samu zari'an da za su kai mutane wuta kuma suna ce la ilaha illallah ta wannan hanyar su samu daman da za su tsarkar da jinin mutum yana ce la ilaha illallah ta wannan daman su ce kawai kana tabarruki kana neman albarkan annabi da a hallaka ka ce kayi ridda kana ziyara kayi ridda shi yasa suka kafirta imamul busiri suka ce a gurin su imamul busiri dan wuta ne saboda ya ce ya akrama alkalki mali man aluzu bi siwaka inda hululil habisil amin wala yadika rasulullahi jahuka bi idhal karim tahalla bi ismi muntakim fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam sai suka ce ya yarda saboda ya ce wa manzon Allah mali man aluzu bihi siwaka ba wanda zan fake da shi idan ba kai ba inda hululil hadisil amimi lokacin da bala'i mai game gari ta sauka ni kuma sai in fake da kai ya rasulullah wannan dalilin suka kafirta imam al-busiri da yawa sun yi ta kafirta musulmi akan abin da ba haka bane sai aka zo aka kama su suna shan ruwan wankan da aka wanki gawan malamin su aka kama su suna yaga hulansa suna cinyewa aka kama su suna sumbantan gawa jisumani na gawa aka kama su suna dawacin kabarin ibnu taymiya duk wannan yana rubuta cikin littattafan su aka kama su suna ce gurin da ibnu taimiyya yake dausayi ne daga dausayin aljanna aka kama su suna cewa idan duk wanda ya je gurin kabarin ibnu taimiyya an halatta masa komai duk abin da ya aikata halal ne ko ma menene halal ne suka halatta halal suka haramta haram akan ne akan nasu saboda ba su da adalci ba su da adalci ba su neman zaman lafiya wa musulunci duk barakan da musulunci take fama da shi shine waɗanda suka shigo suka fitar da mutane daga cikin musulunci suka ce su kaɗai ne musulmi idan baka fahimci addini a irin fahimtar su ba musulmi bane dan me idan baka fahimci nassi a irin fahimtar su ba kai baka fahimci nassi ba waɗannan su ne fitinan da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke fama da shi Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya kiyaye mu الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه باب أبن بوتا da gaskiya idan ba Allah ba la yajma annakum Allah yayi rantsuwa ga wanda suke kokonton tashin alkiyama la yajma annakum lallai Allah zai tara ila yaumil qiyamati ranan alkiyama me yasa aka kira alkiyama da alkiyama saboda kowa zai tashi kowa zai miƙe a kan kafafuwansa sabila da bayan an hura ƙaho kowa da kowa ya mutu za a za a sake hura ƙaho sai mutane su zo su sake tashi to wannan tashin kuma mutane za su tashi tsirara za su ga bala'in da ba su taɓa ganin irin wannan bala'in ba duk zafin mutuwa to ba bala'i na magajin tashin alkiyama ya fi zafin mutuwa wa haulul hashri afza'u kulli amri bala'in tashin kiyama ya fi komai zafi to shine za a tattashi mutane to sabila da tashin mutane da tsayuwan mutane akan kafafuwarsu shi yasa aka kira ta da alkiyam alkiyama wani kaulin ma aka ce man mata qamat qiyamatuhu wanda ya mutu alkiyamansa ta tsaya sabila da ya fita ne daga wani hali ya shiga wani hali zai je ya tarar da abubuwan da ya aikata ga sunan kuma zai ci gaba da dogon tafiya ne mai dogon zango wanda bai san ranar da tafiyan za ta kare masa ba an gane ko yawwa to shine Allah ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum Allah zai tara ku gaba ɗayan ku ila yaumil qiyamati zuwa ranan alkiyama la raiba fihi wanda babu kokonto a cikin sa wa man asdaqu minallahi haditha wannan wa man asdaqu minallahi haditha ba istifhami bane korewa ne ba wanda ya kai Allah gaskiyan magana babu wanda ya kai Allah gaskiyan magana Allah shi ya san kan komai kuma shi ne alhaku kuma maganarsa shi ne alhaku an gane ko na'am
فما لكم في المنافقين فهو أو كسروا تريدون أن الله ومن يضلل الله فلن تجد
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا الله يتي فما لكم في المنافقين فئتين يا كون صحابا من زن الله ranar yakin uhudu wajen su dubu abdullahi bin ubayi bin salul sai ya zo da jama'an munafukai suna ta ƙoƙarin yadda za su karkato wasu daga cikin 'yan uwansu suna jan hankalinsu suna ce musu su dawo kar su yadda su yaƙi tare da manzan Allah su dawo kar su taimaki manzan Allah su dawo yau kan a gama da manzan Allah sabila da shi Abdullahi bin Ubay dama yana ji da haushin annabi a ransa tun ran da manzan Allah ya zo Madina aka ce ranan da Abdullahi bin Ubay ya zo Madina ranan da manzan shirye-shiryen da nada Abdullahi bin Ubay a matsayin sarkin Madina har yau ba a tuna ba munafunci ya cika zuciyarsa fal yana kin manzan Allah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasuluh والله يشهد إن المنافقين جنة فصدوا عن سبيل الله رنسوا رنسوا با وندي كيسو رنسوا أما كريا سكي to a wajen uhudu manzan Allah da ke ya kasa sahabban kowa ne ga yadda da kaza kowa ne gaba kaza shi kuma abdullahi bin ubayu yana bincike da zai roro mutane sai da ya rora jama'an da suka kai ɗari uku daga cikin wanda suka rore su suka juya akan cewa ba za su yi yaƙi tare da manzan Allah ba. Duk da an yi saɓani akan ana nufin wato munafikai ne ko ko ana nufin Yahudawa ne amma dai an ce munafikai ne waɗanda suka juya a Uhudu. suka suka ci su tsaya tare da manzan Allah sai sahabban manzan Allah mu kashe su gaba ɗaya wasu sai suka ce kar mu kafanin da suka yi shine Allah yake faɗa fa malakum fil munafiqina fi atay me ya same ku kuna sabani ne da munafikai wannan suna ce a kashe waɗannan suna ce kar a kashe me ya faru me ya faru shine abin da ya tabbata cikin ingantaccen hadisin al-Imam Muslim wanda Zaid ibn Sabit ya karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annan nabiyya kharaja ila Uhud manzo Allah ya fita Uhud faraja nasun mimman kana ma'ahu sai jama'a wanda suke tare da shi munafikai sai suka juyo فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين صحابة من ذا الله سيسك ربو جدا بيو قال بعضهم وسسك نقتلهم مكشسو وقال بعضهم سي وسسك لا أكل مكشسو سي الله يسوك دا فما لكم في المنافقين فئتين me ya faru ne kuka zamo kashi biyu dangane da munafikan da suka ƙi su tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani kaulin kuma na Abdullahi ibn Abbas tarjumanul Qur'an wanda manzon Allah yace Allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wila shi kuma sai yace a'a waɗannan mutane qaumun bi makkata amanu wa tarakul hijra wasu mutane ne a makka wanda sun yi imani amma suka ki su yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wasu suka ce mu kashe su wasu suka ce a'a kar mu kashe su yana nan dai gwargwadon yadda aka faɗi Allah sai ya ce wallahu arkasahum bima kasabu Allah shi ya maida su bima kasabu sabila da abin da suka aikata na munafinci aturiduna an tahadu man adalla Allah ko kuna son ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne za ku iya shiryar da wanda Allah ya batar da shi ba za ku iya ba wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda Allah Ubangiji ya batar da shi ba za ka taɓa sama masa mafuta ba, a ɓace zai zauna. Wa mai murshida wanda Allah shi ya san Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ba shi ikon ya shirye ba shi shiryen man annabi mai shiryarwa ne wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai mai shiryarwa ne zuwa ga hanya madaidaiciya amma abinda hake nufi hakan shine shiriya kaman kofa ne ta waje da akwai kwado ta ciki akwai sakata ta wajen kwadon idan an buɗe to annabi sai ya cira sakata ka shigo cikin shiryayyu an gane ko idan annabi bai karbe ka ba babu wanda zai karbe ka Allah ba zai karbe ka ba saboda haka annabi shine zai bude maka ka shigo kana zuwa gurin Allah ba wanda zaka tarar idan ba manzan Allah ba ba wanda zaka tarar idan ba manzan Allah ba idan da za a ce nan wajen ɗakin Allah ne to kana shiga ɗakin abin da zaka tarar annabi Muhammadu zaka tarar an gane an gane ko yau wato Allah sai ya ce a turiduna an tahadu man adallallah ko kuna san wanda Allah ya batar da shi baka da iko idan mutum ya bata komin yanda shari'a ya ta fito ba zai shiryu ba ga waɗanda suka rayu da manzon Allah nan suka kafirce da manzon Allah ko amma ga mu da bamu rayu da shi ba ba mu taɓa ganinsa ba labarinsa muka gani cikin littattafai zuciyanmu ya ƙare ya zagwanye akan ƙaunansa da soyayyansa na afa na fasa buri wa afna ta jalludi kullun soyayyansa shehu ibrahim yana ce la in shatta anni bil amini mazaruhu ko fa mashhaduhu fil qalbi laysa bi sarifi ko idan ziyaran annabi ya min nisa to a zuciya na manzon Allah bai taba fakuwa ko da na darfata ainin ko da na ƙwayar zarra ba ko لئن صدقني عن قبر أحمد فربخ فما صدني عن حبه الدهر فرسخ idan wani dan banza ya ture ni dan naje gurin manzon Allah yana ce min haram haram to ni kuma farsaki ɗaya bai taɓa raba tsakani na da manzon Allah ba ina jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikina a koda yaushe walimla wa ainul yau ma'ainu muhammadin sarasurruhu fi haikali wa rawa'i yace yau wai wai ku dube ni ku sake duba na idan kuka dube ni gaba ɗaya annabi muhammadu za ku gani sarasurruhu fi haikali wa rawa'i sirrin annabi ya bi sikeleton jiki na ya bi nama da jarasim da da sharayin ya bi ni gaba ɗaya na zama annabin cikin soyayyarsa wani zai ce ah kun ji fa shehun ya ce ya zama annabi walimla wa ainul yawma ainu muhammadin la ya ganewa fana alfana fana'i wanda duk malamai sun yi bayani akan fana'i masana sun yi bayani akan fana'i da kashe-kashen fana'i alfana'u an shuhudi siwa alfana'u an wujudi siwa alfana'u an mushahadati siwa ko da sauransu suna nan kamar yadda aka kakkasa ko to haka walimla wa ainul yawma ainu muhammadin yana nufin tsaban kaunan annabi ya bace ya samuwansa ta kare cikin samuwan manzon Allah an gane ko to magana da nake faɗa mana a turiduna an tahdu man adalla Allah kuna son ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi wanda Allah ya batar da shi ba wanda zai iya shirya shi da a ce wato rabo shirya ba a hannun Allah yake ba kawai wato wani mujarradin abu ne da babu wanda zai kafirce da manzan Allah a larabawan makka amma ka suka kafirce da manzan Allah suke kin manzan Allah a zuciyarsu su dubi manzan Allah su ce masa sahir wanda ni yanzu idan ka ce min ka zo gaba na ka ce ma manzan Allah sahir ka zagi manzan Allah a gaba na inda wuka burma maka dan yin kashe ka wallahi wanda ya zagi manzan Allah mai da ka jira a kansa mutum ya zo gaba da gaba ya zagi manzan Allah duk abin da za ta komai ta fanjama fanjam akan manzan Allah a mana uzuri kawai ba mu jira ba mu jira wallahi duk wanda ya taba manzan Allah kawai da shi zamu annabi ya shige gaban wasa ya fi mana uwanmu ya fi mana ubanmu ya fi mana kowanmu ya fi mana kowa da kowa ba abin da ya kai mana manzan Allah ba abin da ya kai mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku duba ga wasu mutane a zamanin manzan Allah sun rayu da manzan Allah sun ga gaskiyar manzan Allah sun ga rukon amanan manzan Allah wasu kan ma akan idan su wata ta tsage gida biyu akan idan su rana ta je za ta fada annabi ya ce dawo ta dawo akan idan su annabi ya ɗaga hannu sama yana saukewa girgije ya kama zubar da ruwa amma suka kafirce ba su yi imani da manzon Allah ba amma ga mu mun zo tsakaninmu da manzon Allah alif dubu da ɗari hudu da ‘yan kai amma zuciyanmu da za a ce mu ba da koman mu akan manzon Allah mu ga manzon Allah kallo ɗaya za mu baya wallahi Allah ya azurta kowa ya je raudan manzan Allah wallahi idan ka ganka a raudan manzan Allah duk damuwan duniya ya kamanci manta uwa sunan wani abin daɗi wai manta uwa to in ka ganka a raudan manzan Allah komai mancewa da shi za ka yi komai mancewa da shi za ka yi a rani idan ma jitu yawan muhammadan da haƙƙaƙa amali kama a tawaƙau محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم دارئ يتشفأ أتيت بسنوي ثم أهلي وإلتي سراء وهول الهاشمين تجمأ وكلفي جموع ينتمون لهزبك يؤمهم التشفيء أجمأ أكتأ أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابئ خير الناس والنور يسطأ فألقت أساها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينيك تدمع فما بال هذا الشوك والشمل جامع ولا الحبل موصول فما الوصل يمنع كنت فإرن أبن شو إبراهيم يكون قد آمنا كنت إرن أبن داك قد آمنا kowa kowa da irin abin da aka jarrabe shi da shi wani an kwankwada masa kawai ya ce wani dan bid'a ne wani kaza ne mu kuma an kwankwada mana kaunan manzon Allah mai zafi mai zafi mai zafi malam Allah ya kara mana san manzon Allah saboda haka shiriya na gurin Allah ne da shiriya shine haduwa da manzon Allah da sa Abu Jahal basu kafirce ba a turiduna an tahadu man adalla ko kuna san ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne a'a ba za ku iya ba ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا wanda Allah ubangiji ya batar da shi ba za ka taba sama masa mafita ba ba za ka taba sama masa mafita ba fama lakum fil munafiqina fi atayn me ya same ku kuka rabu dangane da munafikai wallahu arkasahum bima kasabu Allah shi ya mayar da su saboda abin da suka aikata a turiduna an tahdu man adalla Allah kuna san ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi a ba za ku iya shiryar da wanda Allah ya batar da shi ba wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila wanda Allah ya batar da shi ba za ku sama masa wani tafarki ba za mu tsaya anan sai mu karanta tambaya insha Allah a ran ma a karanta tambaya wannan ya ce assalamu alaikum a karamakallah Allah wa ya ƙara alaikum lafiya assalam wa rahmatullah wai me hukuncin mutumin da aka yi mantuwa a wajensa bai kai gidan rediyo ba
me hukuncin wanda yayi aka yi mantuwa yayi tsintuwa bai yi cikiya ba kawai wannan shine ko Na'am.
wanda yayi tsintuwa bai yi cikiya ba to shi tsintuwa yana da hukuncinsa. idan ka tsintuwa za ka yi cikiyan mai kayan idan ka yi cikiyan mai kayan baka samu ba za ka kai wa mahukunta su aje kayan domin a jira mai kayan idan ya zo akwai kuma adadin shekarun da akan ɗiba wanda idan mai kayan bai zo ba akan sadakar da wannan abin ko ba haka ba amma baka da ikon kawai kana tsuntuwa ka cinya ko sabila da duk wanda yana tsuntuwa zai ɗauki abu ya sa a aljihunsa to in ya ga an yi galala da abu zai ɗauke ya ce ya tsinta ne in ya ga an yi galala da abu zai ɗauke ya ce na tsinta ne saboda haka tsuntuwa yana da hukuncinsa idan ka yi tsuntuwa za ka yi cikiyan wannan tsuntuwa ɗin idan kuma baka yi cikiyan wannan tsuntuwa ɗin baka ɓoye to ka ci haramun ka ci haramun yanzu kuma wannan zamanin mai tsuntuwa ya cikiya fa sai ɗaiɗai ɗaiɗaiɗai wai aka ce wani wani amma magana ladabi ne a hadaran ubangiji yake ce wai shi duk abin da duk abin da ya ci na tsuntuwa ko na haramun ranar alkiyama idan ya je gaban Allah to sai a ɗibo a na gwamnoni da shugabannin ƙasa da suka ci haƙƙinsa sai a sai a biya wannan izgili ne izgili ne da rashin sanin Allah idan ka san Allah ba za ka iya saba ma Allah ba idan ka san Allah ta'ala da ka kiyaye dukkanin abin da shubuha ne ba ma tsintuwa ba duk abin da shubuha ne za ka nishance shi wa man ittaqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati faqad waqa'a fil haram kan ra'i yar'a hawla al hima duk wanda ya kiyaye shubuha to ya huta amma wanda ya ci shubuha to ya fada a cikin haramun Allah ya kiyaye mu na'am wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam hazaka amin yana tambaya kan iyayen da suka karbi gaisuwan wani na yarsu sannan kuma suka aurar da ita ba tare da ya sani ba
To, an gane tambayan? Wato, tambayansa shine an kai ya kai gaisuwan aure ne, da ya kai gaisuwan aure sai aka sai wani ma ya kawo gaisuwa sai duk aka karba aka cinye gaba ɗaya. An yi alkawari an yi baiko sannan an sake yin wani baiko ko? Ko haka ake faɗan baiko ko? Baiko shine ai tambaya ko? To idan an yi baiko wa mace ai ba a sake wani nema a kai haramun ne. haramun ne nema akan nema duk da dai kowace jama'a akwai irin al'adarsu na aure akwai wanda a gurinsu idan an zo an yi baiko baiko shine aure kawai kawai da sadaki da sauransu duk dai biyo baya ne ranar da za a ɗaura aure kamar mu kuma hausawa a gurinmu a da farko akan je a nemi izinin nema in an je an nemi izinin nema an baka dama ka nema shi kuma idan an baka dama ka nema wani ma ya zo an bashi dama ya nema ina ganin kamar ba zai zama laifi ba tunda ba wai an ayyana ka an ce an ba da a'a an yadda ne kai din nan da izini ka zo kana neman ta ko da izini ka zo kana neman ta amma abin da ya fi kyautuwa shine idan an yi izini ma wane ya nemi wance domin an yadda da addininsa da tarbiyyansa da mu'amalansa to kuma ba za a da kofa ma wani ya zo ya ci gaba da neman ta ba sabila da gujewa fitina sabila da gujewa fitina kuma rashin amana ne da rashin gaskiya idan kuna so ku karbi tambayan wani ku yarda da wani to wancan ku dakatar da shi ku ce wane mun sa wato mun dakatar da kai akan neman wance tunda dama fanki huhunna bi izni ahlihinna ko da izinin iyaye ake yi to idan iyaye sun dakatar da wancan sai a ba ma wannan dama amma wato ba daidai ne ba a karbi dama a ba ma wannan dama ya zo sannan a ba ma wancan dama ya zo tunda namiji ɗaya za ta aura ba maza da yawa za ta aura ba wallahu a'lam
wannan ya ce Allah ya saka wa amma malam kuma yanzu rashin gaskiya yayi yawa sai ka ga mutum kawai sabila da rashin gaskiya da rashin amana idan ya je neman aure sai aka ce ya turo kawai sai ya zo ya samu wani abokinsa a kasuwa ko kawai wani dan tasha kawai ya sa shi ya sa babban riga ya zo ya tambaya masa aure na ƙarya kuma ba auren zai yi ba akwai irin wannan rashin amana yana nan da yawa ko kawai ya sa abokansa su sa manyan kaya a zo a tambaya masa aure a kawo goro duk irin wannan abubuwan rashin amana ne shi magana na aure manya ne za su sasanta idan manyan ma ba su ba idan mahaifin yarinyar ya yarda zai yi magana da shi wanda yake neman yansa tare da shi su tattauna ya ba shi izinin nema dukka babu laifi amma rashin gaskiya ne ka turo wani wanda baka da alaka da shi domin kawai a barka ka ci gaba da neman yarinya wannan rashin gaskiya ne ni idan na samu mutum da irin wannan yazo yana neman yar uwana ko yana koransa zan yi ka turo min wanda ba baka da alaka da shi kawai wani mutum ala shari'i akan titi ka ganshi ka je ka gayyato shi ya zo ya tambaya maka dan ka ci gaba da zuwa koran ka zan yi ne Allah ya ba mu sa'a na'am ne ce Allah ya saka wa malam da alkhairi Amin.
ina so a masa bayani akan salatu tasbih salatu tasbih wannan tambayan ina ga duk shekara sai an yi shi ya fi so 30 salatu tasbih salatu tasbih salatu tasbih sunna ne mai karfi na manzon Allah da manzon Allah ya kwadaitar yace alal aqalli mutum yayi kullum a mutum wato idan yana da dama yayi kullum in baya da dama yayi a wata sau daya in baya da dama yayi a shekara sau daya idan baya da dama ko a rayuwarsa dai yayi sau daya kuma idan mutum ya yi salatu tasbihi akan kankara zanubansa gaba ɗaya ya dawo sabo fil yadda ake salatu tasbihi shine sallan nafila za ka kabbara ka yi fatiha bayan ka yi fatiha ka karanta mata ya tara daga alkur'ani wasu kuma sukan hassasa wasu surori su ce ko kulhuwa a karanta kulhuwa kafa uku haka amma dai ka karanta mata ya tara ne na alkur'ani sai ka karanta subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi sai ka yi goma sha biyar sai ka yi ruku'u sai ka yi subhanallahi ba ka yi goma sai ka taso ka yi goma sai ka yi su- sujada ka yi goma a- a- ka taso goma ka sake sujada goma ka miƙe bayan ka yi fatiha ka karanta sha biyar bayan ka yi fatiha da sura nan ma sai ka sake yin sauran goma goma to haka ake yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar haka abin da ake faɗi kenan to haka ake yin salatu tasbihi haka ake salatu tasbihi wallahu a'lam abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada lokaci yayi ko da saura al- abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya samu cikin ceton manzon Allah Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya duk barazanan da muke fuskanta na azzalumai masu kashe mutane da na masu handama dukiyar mutane da na masu kidnapping da na masu sace mutane da azzaluman shugabanni Allah ya kawar da su ya kawo mana adalai albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulan mu shek dahiru Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين